مريم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد قال البكرين يقول قصد قال الراويني mun yi waƙen na jiya? To, ƙala labakari za mu ta yi? To, me kake cewa na ƙala labakari? Sai shehu bakari ya ce da mu, radiyallahu ta'ala an yardan Allah ya tabbata a gare shi. Wa kana zalika ɗayar jama'a kun ga wannan zantsu? Wanda ya zai warce wannan annabi namu? Shehu bakari ya ce Jibrilu ne, amma tawili ya yi. akan jibrilu ne saboda ana ganin jibrilu shi ke da wannan aiki to Allah shi ne masani jibrilu ne wani mala'ikan Allah ya turo Allah shi ne masani yanzu jiya dai mun yi magana akan neman manzon Allah kuma mun same shi to yau za a ci gaba da bayani tunda annabi ya zo gida to kuma za a ci gaba da bayanai na gaba akan wannan annabi namu akwai labaran da shi ne littafin ya kawo akwai labaran da dole sai an duba manyan littattafai za a same su kaman daga dawowansa zuwa makka ai kaga nan gaba sai maganan fita fatauci to sai maganan fita fatauci maganan fita fataucin nan kafin shi akwai magana da yawa ai ka san yayi ciwo ma a makan ai yawa ka duba shi fama da alƙali yake cewa mun fita kiwo a maka ai ba wani goyi yake cewa ba a maka kuma yadda samarin maka suna higa cikin gari in zan je kuma sai Allah ya jefa wa kunne na abu mai nauyi ba na biyan bukata to a makar an tabbatar ya yi kiwo kaɗan wannan ba za ka duba shi ba sai an shiga littafin kubra na ibn sa'ad bayan nan labari na gaba wanda mai littafin mu bai kawo ba bai kawo maganan wafatin ummina amina ba don ba za ka ji labarin wafatin ta anan ba saboda annabi yana da shekara shida ta rasu bayan an dawo da yi to saboda manzon Allah ba da lada to annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan ya dawo da shekara shida ummina amina ta rasu ita ma abin wato wafatin na tafi da karama da karama tunda ita ma da ta tayi ganin danginta ta je madina nan gidan da sai da na abdullahi ya rasu a nan dangin suke gidan najiga nan gidan ta je ta iya zamanta a nan ta tayi tana dawowa zuwa madina to akwai wani gu ana kiransa da abuwa'i a nan allah ya mata rasuwa daga madina zuwa maka shi kuma kabarinsa yana nan a gidan nabiga dan sayyidina abdullahi to sai ku buɗa baki guri na gani sun fara zuwa kuna matso gaba alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ne mutum Allah ya bada lada ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadarihi wa miqdaril azim amma ba'du ai shau bakari ya ce da mu radiyallahu anhu wa kana zalika tsairu wannan tsuntsu wanda ya warto wannan annabi namu shehu bakare ce a matsayin tawili jibrilu ne alaihi salatu wassalam jiya an tafi da annabi yau ko mun dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya dawo da shi to bayan ya zo maka abin da mai littafin mu bai kawo ba bai ba mu labari akan kiwon da annabi ya a maka ba annabi bayan ya yi kiwo a can garin halima yar kabilarta sa'adiyawa to a maka ma ya taba kiwo saboda a shafa alƙali iyar ya kawo ciwon da annabi ya ce yadda samari suke yi in na bar wa mutane jiran kayana ni ma zan je kuma sai Allah ya daura mun abu mai nauyi ba wani bukata da zan biya haka zan dawo to bayan wannan tarihi na gaba sai wafatin ummina amina ummina amina sai da bakatul kubra na ibn sa'ad bai kawo labari ba ummina amina bayan ta je ganin gida a madina sai ta je ta sauka a gidan nabiga a wannan gidan a nan sai da na abdullahi ya rasu to tana wannan gida ta gama ganin ziyara ta tayi za ta dawo daidai inda ake kiransa da abuwa'i a nan ummina amina allah ya mata cikawa eh mahaifiyar manzon Allah sannan Abdul Mutallabi kuma yana ɗan shi annabi yana ɗan shekara takwas sai da na Abdul Mutallabi shi ma Allah ya masa wafati an ga annabi yana jingine da gadon Abdul Mutallabi yana kuka ran da Abdul Mutallabi ya bar duniya to annabi yana ta kuka ya rike bakin gadon eh dan annabi bai taba ganin wasu abubuwa da suka taso ba sai da Abdul Mutallabi Allah ya karbi ransa sai da na Abu Dalib ya rasu Khadija ta rasu to mutanen maka kuma suka ce da Allah ya gama mu eh Allah ya bashi kariya nan gaba kuma abin da ya sa ba a bar kowa ya tsaya wa annabi ba Allah ne yake so zai tsaya wa bawansa wannan shine kuma komai nasa da karama yake tafiya sayyidina Abdul Madallabi bai ga ɗansa ba Shebatul Hamdu bai gani ba Shebatul Hamdu yana ciki Abdul Madallabi ya koma ga Allah sayyidina Abdullahi bai ga ɗansa ba annabi yana ciki sayyidina Abdullahi ya koma ga Allah to nan akwai karama to abinda karatun mu ya tunkara nan gaba za mu je mu da auren Khadija bintu Koyali dan sunan mahaifiyarta Fadima bintu Za'ida shi annabi komai nasa mu'jiza ne Khadija mahaifiyarta Fadima bintu Za'ida Sayyidina Abdul Mudallabi mahaifiyarsa Sayyidina Abdul Mudallabi mahaifiyarsa Salma yar Amru yar kabilan Nijariyawa Sayyidina Abdullahi dan gidan sayyidina abdul mutallabi sunan mahaifiyarsa fadamatu bintu amru yar kabilan makazumiyawa sayyidina abu dalib baban sayyidina ali matarsa fadamatu bintu asadi sannan sayyidina rasulullahi yarsa akwai fadima da farko kasim ne da kasim kuma sai zainabu daga zainabu kuma sai ruqayya daga ruqayya sannan sai fadima daga Fadima sai Umma Kalsum sai Sayyidina Abdullahi Sayyidina Ibrahim Ma'azzam shi kuma dan Rabi'atu ne yar kabilar Kibdiyawa to kaji yayan Annabi guda bakwai to yanzu zamu tadda yadda Annabi za su yi gwagwarmaya kuma da yadda zai fita fitauci da yadda kuma za a yi shiri akan auren Khadija ita ce Kubra wa qala al-muwallif shi mai wallafa mana wannan littafin yace ya kamata a nan gurin ayi wa annabi kirare sallal ilahu sallal ilahu wa man yahiffu bi arshihi wa tayyibuna ala al-mubaraki ahmadi sallal ilahi dadin tsiran Allah ya tabbata ga wannan annabi namu shi annabi baka iya yi masa salati ayi ba wanda ya yi wa annabi salati sai dai ka ce Allah ya yi masa saboda in za ka yi babba ne gaizon babba sai dai Allah e garin gaizuwar koda kana ga yayi daidai to mai yawa gun Allah matsayin kuskure yake sai a ce inna Allah yusalli wa malaikatuhu yusalli ala nabi in za ka ga Allah ka gaida annabi Allahumma salli ala sayyidina Allah ka gaida annabi to shi ya san yadda kayan sa yake saboda ya ce la yarimni haqiqatun gairu rabbi ba wanda ya san hakika na sai wanda ya yi ba a iya kewayewa duk malami na duniya ya yarda da hakan ya haƙura a waliyanmu shi hamadu tijjani abul abbas yadda ya faɗa in dai a duniya ne ya ce banda annabi ba wanda ya sani annabi ya san shehu tijjani allah kuma ya san wannan annabi na saboda an riga an yi kwakwa an yi bincike an kai ruwa rana an dawo ƙarhe dole aka haƙura a kan sanin nasa rayin sanin shi ne sani ka kutsa da sanin halaka zai faɗar da kai don an tambaya ka ce sai da na rasulullah kai daga waye ya ce to a zahiri ni dai daga babana ne sai da na abdullahi shi kuma ba daga sai da na abdul mudallabi shi kuma ba daga sai da na hashim har aka je adinana aka je annabi Ismaila aka koma aka je annabi Ibrahim aka je Tariku aka je Nahura aka je annabi Nuhu aka je lamaku aka je annabi idrisu dan ya zara aka je anushu aka je shitu aka je kan annabi adamu annabi adamu ba yace annabi adamu daga turbaya turbayan fa yace daga yimbu yimbun fa yace daga cikin kogi kogin fa yace daga jawari jawarin fa yace daga kumfa kumfan da mai Allah yace daga haske hasken fa yace daga ni Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hasken yace daga ni to ya zaka yi? ya juya ya zama garai in ka kewaya gurin da za ka zo in ka kewaya da da wani layi na biyu sai ka fice an juya ya ce harshen kuma daga shi to tun da ya ce daga hi ba yadda zai babban waliyin da duniya ya lazamta wa kansa sanin annabi shine abu sa'id al-basdani shine ana kiransa zamaninsa sultan al-awliya duk wani mataki da wali zai taka a zamaninsa an sallama masa yace dole fa zai je ya gane hakikanin muhammadiyya shine waliyin da tun da uwarsa ta haife shi yana ijtihadi yana kokari da tun haihuwansa ma in zai kwanta barci haka tun yana yaro sai ya yi kulhuwa da bismillah dubu goma sha biyu wannan guzurin gyangyaɗi ne eh in ya fara gyangyaɗi bismillah da kulhuwa dubu sha biyu zai yi sannan ya ajiye ta shimfiɗa sai ya kwanta banda ijtihadinsa da kokarinsa da ya tayi kullum raka dubu sai da ya zama kaman kai ne da raka ɗaya ya ce da iyarsa mahaifiyata ki ba da ni ga Allah ya ce Allah me zai yi da kai ya ce Allah zababban bawa yake so ba irin ka ba ya ce Allah ba abin da zai yi da kai a yanzu na kirki ake zaɓa sai a baiwa Allah daga nan ya dinga ijtihadi yana ƙoƙari kafin ya fice shekara goma babu ya kai matsayin duk waliyan duniya ya ƙure su to ya je jeji mahaifiyar ta tura shi itace da ya je ice ya dawo sai ya ɗauki ya duba zakin da ba irinsa a jejin ya lafta icen ya nemi baƙin maciji wanda ba irinsa ya dinga zabga zanen da baƙin maciji da zakin ya iya ya ce itace kika ce na kawo ki zo na kawo mahaifiyar ta fito da ta dozo ganshi ta ce ga iya ga itacen nan na kawo ya ture a kan zakin ya jefar ya ajiye bakin macijin yana haka da har ya ce to ɗana yanzu Allah zai so ka yanzu ka zama zaɓaɓe idan an ba Allah kai ba zai ƙi ka ba ya ce to da izini na ka je ka bauta ma Allah ya samu izini a gun mahaifiyarsa ya je jeji ya zauna ya kai inda ya kai ran da ya dawo duk waliyan duniya sun zama yaransa ya zo rabuwa da mahaifiyarsa shekara arba'in ya yana gwakwakwa ran da ya dawo ya sallama ya ce assalamu alaikum amin alaikum salam ana sallama aka ce wane ne aka ce iya ni ne abu sa'id al-bastami ya ce alƙawarin mu da kai ba nan bane yayi ka ce a bada kai dan Allah na baka ka koma mun je lahira Allah ya ban kai eh amma alƙawarin mu da kai ba a nan duniya muka yi ba in mun je can na karɓe ka agun wanda na bai ba da ƙara ganin mahaifiyarsa ba haka ya koma to wannan waliyin sai da ya kai matsayin da wata rana ya je wani gari bakunta in ya je gari zikira yake la ilaha illallah la ilaha illallah ana zaune ya sa mutane a gaba yana tunani da zuciyarsa irin na sufaye yana yin tafakkuri da sanin Allah sai alfijir ya danno kuma alamarana ba a yi sahur ba manya-manyan bayan Allah su kuma saboda kar su bargunsa sun ci su tayi su yi sahur din alfijir kuma ya danno a gaji alaga ta malam mutane fa suna zikiriya da ilaka ba su ba su sahur ba ba su ba ya ce eh ba su ba ya ce to yake nan da ya daga hannunsa ya haka sai alfijir din ya dawo ya ce kowa ya ta yi sahur Allah zai saurara mana zuwa dan lokaci kaɗan mutane suka tayi suka yi sahur ya ce kowa ya gama ya haka da hannun sai alfijir din ya fito to yana da wannan matakin mutum ba zai duba ba ya duba littafin abu sa'id al-basdani an ware littafi guda dan shi to wannan bawan Allah shine mutumin da duk malamin duniya za ka ji ba za ka taba jin walin da yayi ni iraji ba amma ya ce shi fa yayi ni iraji malaman na duniya kuma sun yarda dama ido da ido a nan matsalan take to amma yadda aka ce ya yi mi'irajin almajirinsa muridinsa ne ya gan shi ya yi ɗaɗɗage ya zanzabi suna taɓa ƙasa hannun ya yi haka haka sai da gari ya waye aka ce alaga ta malam mun ganka wani yanayi ya ce gadan Allah na al'arhi na dafa garin ya waye muna gana da Allah gadan na rike na rike gadan ne na magana da ya hakan da ko gani ya ce gadan na yi mi iraji ya kai da ni wanda yake so ya duba sai ya duba tazkiratul awliya eh in ka duba nan in kana so kuma wannan na wannan bayanin idan kana son karin bayani a kansa to yi kenan ka tayi daga nan kar ka je kowane littafi ka je sharhi tariku damaska na ibn asakira mujalladi guda ne a kansa ibn asakira ya ce an sallama duk duniya shajaratu zahab alaman zahaba ibn asira ya ce a zamaninsa ba ya yi ba da kihiya sai dai wani zamanin sayar alamun nubala imamu zahabi ya ce ba yi da kihiya tarikul kabiri aka ce ba yi da kihiya alkamil fi na ibn asira ya ce mun tabbatar hi kadai ne to wannan malamin ya ce hi fa ba zai haƙura ba zai ga haƙiƙanin muhammadiya yaya haƙiƙanin annabin yake abdulkadir jiyali ya ga wannan fagen kasa higari bai higa abu sa'id al-basdami hi ne wanda ya higa wannan saboda qadir sun gani da idan basira suka sallama shehu ma zamanin mu mun yi kwakwa mun ga shehu tijjani zai leka yace a ni dai shehu tijjanin ba wanda ya sanna sai annabin annabin ko ba wanda ya san shi sai dai Allah iya maganan da muka ciro a bakinsa kenan to lokacin da ya higa sai da aka nuna masa hijabi dubu saba'in hijabi dubu saba'in din nan duka na haske ne abu sa'id ya ce hijabi dubu saba'in din nan sai an yaye hi sannan a ga hakikanin muhammadiyya saboda haka wannan hijabi dubu saba'in in dai na kusanci hijabi guda ɗaya ya ce gaskiya na ƙone kuma in zan ƙone ya ce duk waliyin duniya sai ya ƙone saboda babu wani wali wali ba yadda za a iya kusanci wannan hijabi ɗayan wali in ya kusanci ɗayan dole ya ƙone saboda su waliyan dama ba a same su ba sai daga karamarsa eh muhammadun sallallahu alaihi wasallam sunayen nan da harafi guda hudu daga cikin munjaye mai shadda wata munjayen ci haka nazar malamai masu buga hisabi kowane munjaye sai su karya shi a matsayin mimun mimun mimun guda uku ne mun jaye arba'in ya goma mun jaye arba'in mun jaye arba'in ya goma mun jaye arba'in a cikin muhammadu muna da mun jaye guda uku kowanne idan ka lissafa ya goma mun jaye arba'in nan mun jayen arba'in casa'in to casa'in uku muke da yi ne ɗari biyu da saba'in abin da ya rage ba mu shiga ba sai ha saɓe sai dal ha zaɓe takwas ne alibinsa na bakin haɗin cire ya ke jefar da ya gefe dal hudu ne alu ɗaya ne lan ara talatin ne to ɗauko lan ara talatin ɗin ka haɗa da ɗari biyu da saba'in ya zama ɗari uku bayan ɗari uku ha zaɓe takwas ka kawo dal hudu ka ɗora akan takwas takwas da hudu sha biyu ga alifin dalun in ka za ɗari uku da sha uku wancan alifin na hasabe da muka jefar ana ka samu karaman wali dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu suna cikin wancan suna cikin wancan alifin wannan ɗari uku da sha uku a nan mu'jizar annaba ta fito annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu mursalai ɗari uku da sha uku mu'jizan su gaba ɗaya cikin annabin aka tsame karaman waliyan daga cikin wannan alifin ne ba yadda za a yi ma wali ya shiga gonan annabi bai ma isa ba walin ko muhakkami ne ko ba mai hukunci ba ne to ba dama su ga wannan fagen ya fi karfin sa abu iri ya ce amma a gwada ɗin dai in an gwada an bari da yi abu sa'id ba su dami bai gwada ba wani yau zai gwada to sai ya riga ya gwada don duk waliyin da ya tasa wannan fagen ya haƙura ya ce to ba wanda ya san haƙiƙaninsa ya ce daga yau kar waliyai su sha wahala a bar wa Allah shi ya sa a waisul karni lokacin da suke gana da sai da umaru ya ce masa kai a waisu ga ka ba ku yi zamani da annaba in ma ka yi zamani ba gan shi ba yaya annabi yake cewa ka mana addu'a ka fi mu daraja ka mana addu'a Allah ya ji kanmu mu ba muka zauna da shi muka reni musulunci yace na san da wannan yace to ai riko na da sunna hi ya kamun haka yace to kai na ka fi mu riko da sunna in dai sunnan ta yi mu ne dama ga sai da na ali ga sai da na umaru yace sai na umaru yace yaya gohinka yake buɗe ga gohinka sai yaya amma walin ya ga gohinsa haka ya ce ta goyin ka ba komai ya ce me kake so ka gani ya ce dubu goyi na da aka duba sai ga saran gatari gabjeji a goyin ya ce tun daga ran da aka fasa goyin annabi daga yakin uhudu na gabje na ɗauki gatari ni ma na fasa ya ce ai sunna ne ai duk abin da aka masa ai sunna ne ba ku sani ba sai yau ya ce ga sunna guda ɗaya ya ce bude haƙoranka na gani da ya bude haƙoransa ya garra ya ce to ko ka ce kana riko da sunna me kake so ka gani ya ce tun daga ranar yakin uhudu da haƙorin annabi ya karye da ƙarfi na cire nawa ai karye haƙorin sunna ne to ina muhammadawa to ga nan a wai su gare ya ce ai sun ku sani sunna ne shi yasa annabi dan annabi yana zaune sai ta duba bangaren yaman haka ya ce ina jin ƙanshin Allah a nan ijabi ne ina jin ƙanshin masoyin Allah sai da annabi ya ajiye hulansa ya ce in a waisu dan amir karni ya zo a bayi hulana shi kuma idan an baka hulan mutum kasa to kaman kasa sarauta ce ya ce in ya zo ku bayi wannan hulan ya sa to a waisu bin amir karni to a wannan ne hi ma din malamai sun yi kwakwa suka ce wai hi a waisun nan ma ta ina ya kai wannan bala'i dan daren da annabi ya yi isra'i ya yi ni'iraji ya je karkashin al'arhi ya ga mutum a kwance yana kwance yana huta aka duba aka ce waye wannan kuwa ya ubangiji sai kihi ya kama ya ce waye wannan ya ce ya maza Allah masoyinka ne yayi masoyinka ne ya ce yana ina ya ce ba a yi ba ransa ne a nan yake huta muna tare da shi a duniya zamanin sa ba mai kaunanka irinsa kaunanka yake shi yasa zan shi yana nan gurin muna huta muna dasawa da shi muna hira a nan annabi ya gan shi malamai sun yi ruwaya lokacin da zai gana da Allah ya sunkuya ya taka gadon bayansa ruwaya taka suka so uku ya taka gadon bayansa ya taka gadon bayan shehu tijani ya taka gadon bayan abdulkadir jiyali kowanne kuma daki da daki mun bi mun tadda dalili amma a waisu a nan ya tadda shi ya ce ka gan shi wannan ya manzan Allah ya ce to masoyinka ne duk masoyinka kuma haka zan masa to tun daga nan Allah ne ya haɗa a waisu da annabi akan soyayyar da yake wa wannan annabi namu ya za idan ranar lahira ya yi a wai zubi na amirar karni in zai shiga aljanna ba wanda zai san shigansa aljanna sai an nemi an yi wa mala'ika dubu hudu wani ruwayan dubu arba'in rigan a waisu a cikin rububi da aka zai huce aljanna ba wanda zai ga shigansa aljanna idan an je aljanna ana zaune ana zaune kurin za a ga wannan annabi namu ya tayi ya bar aljanna annabi zai tayi yana tayi annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu za su tashi waliyai dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu gaba ɗaya aljanna zai rikici kurin za a yi zuga ana cikin za a yi wa kuma waje daga nan mala'iku jibrilu mika'ilu isra'ilu su zo su tarwar na ya rasulullahi lafiya ya ce to ina lafiya mun je aljannan ba mu ga a waisu ba a ina yake na leƙa kowa ya gaida ne duk wanda ya gaida annabi annabi yana kula wani sanda zuwa wani sanda zuwa kaf mutanen sun gaishe shi amma bai ga awai su sai ce to ai ban ga awai su masoyi na baya ne sai Allah ya aiko malaika ce maza a gaya annabi shi awai su yana fi maka adisi dikin inda malikin muku taddir ya ta nan muke dan kasa dai yayi ba ruwan salalana yana nan ta ce maza ka bar abin da kake ka ji annabi yana neman ka a nan ne tukun za a gane inda a wai yake in san ka da annabi yayi yawa aljanna ma bari ake eh sai dai a barwa yan kuci ku bamu eh dole a tattara a je fada to ai da wanda za a kai yanzu taro ne na kai na shugaban kasa a kai ka Abuja a kai ka otal ana baka to kana ci kana zaune a nan niyyar ka karami ne tayi amma su manya manyan ba sa otal ai suna can kusa da shi me ake yi me ake yi suna fada tun an je lahira da wannan za ka auna in an ce an kira ka taro an kai ka abuja su wani bakin nan namu a kai su a sauke su a masauki a kula da su don ka yarda da wannan ma dai da matsayinka akwai wanda zai ce su wani ba zai ce a kamun kusa da sunan in ba su ayi hirye-hiryen ba zai yoyi ba to yin hakan sai tsoyarinka da annabi ta yi ba amma taye wanda tana wannan a tabi tabi'i na sai rabiya tal'adawiyya ita ma tana wannan fadar dare da rana shi yasa yanzu riganta alkyabbanta yana na al'arhi a rataye dubba mala'ike sai ya shafa ya ce Allah ya ba mu albarkacinta to wayannan muhammadawa ne a lahira in kana so a neme ka a rasa ka baka aljannan baka taron lahiran inda za a neme ka baka nan to soyayyarka da annabi ta tsananta kar ka ce kana yi ka raina wanda kake yi ka raina ka matsa matsawa kuma ga soyayya ga annabi ba wai a baki ba aiki ne zai nuna aiki zai nuna tsananin soyayya da annabi a gan me kake yi marayun da suke unguwanka marasa miji me matsayinsu a gunka marayun wannan gaba ɗaya na annabi muhammadu ne mataye gwagware wanda ba su da miji me matsayinsu a gunka ka ɗau nauyinsu a ni'imar da Allah ya baka almajirai garada da suka zauna karatu farkon garada su ne su a babu raira masu kuɗin maka sun zo sun ce ba iya ja mana wala ta durin lazina na'am
ولا تذرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجها ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليه من شيء فتذردهم فتكون من الظالمين yau a yau haka ai aya take kamar mun su karo garin da suka bari suka zo a kama almajirai a kama su to dukkin annabi ne ba zai yi ba irin wannan almajiri ya zo ya sauka a gari ne matsayinsa a gurin sai ka auna kai za ka auna kankan kana son annabi ba yi za ka gani ba akwai wakilansa akwai bakinsa akwai jama'arsa wanne karba kake musu shi kuma soyayyar ta yau ta fi ta jiya in kana so ka auna kai da mutum malaminka ne sarikinka ne amininka ne idan kana masa alkhairi almajiri ne yana malamin sa alkhairi yana daukan karatu to ai ana ganin amfanin to ran da ya tafi duniya ne a matsayin malamin alkhairin da za ka yi baka ganin sa ya bi na kana ganin sa dan kana ganin sa kana amfana to yau ya tafi babu hiyaya yanzu ba a ganin annabin to me muka yi wa wanda annabin ya bar mana su wannan hi ne zai nuna an kana son annabi dole a nan sai an dora ka a sikeli an gani makocinka ya kwana da yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihinsa gari ne kwanon uku rak da aka ajiye a gidansa in ya anjima sai ya zabi da ya tashi anjima sai ya zabi da ya tashi amina aisha ta ce mene yace a gidan nan umma salma yace me kuka bari ne garin nan kwanon uku ku bani shi sai da annabi ya karba ya je ya rabar ya ce yanzu tukun zan yi barci yanzu tukun na samu daman da kuma zan dan rantsa wannan garin shi ya hana ni shi ya hana ni to yau kuma a yau ga magocinka bai ci ba wannan bai ci ba kai kadai ka ci kuma abincinka yana ajiye kana cewa baki kana son annabi Allah ya san baka so da'awa ce ba ta gaskiya ba na biyu a unguwar ko matan da duk matan da mijinta ya rasu annabi ya ce mata karki damu ni ne babanki duk abin da za a yi za a sai annabi ya rungo matan nan daka ya tsaya wa marayu wanda ba su da uba a matsayin uba ya tsaya wa gwagware a matsayin miji wannan aikin idan baka yi ƙarya kake baka tare da shi ke sa ko da da'awar dole fa sai da aiki sa ba huraira su ne gardawan farko ɗari uku da sha uku wayannan garadan da suka zo neman karatu gardi ya zo garinka ya zauna sai ka auna baƙin annabi ne wanne irin karɓa kai musu inda gidanka kaga almajiri ya nemi gida rasa ka ce malam wane ya kuto ku zauna a gidan nan na bar muku gidan saboda annabin nan mutanen makka zuwa mutanen madina ran da annabi ya kaura daga makka zuwa madina wanne karba suka yi kai kuma wannan duk abin da aka yi sunna ne duk abin da aka yi a kai za ka daura ran da za a je ma dauna a dau tarihi a je a gani mutane suna tafiya farkon wanda suka yarda suka karbi da'awa duk duniya mutanen madina ne su ne suka yi wato suka yi mubaya na akaba in kun duba albidaya wanne haya na ibn kafir annabi yana zuwa taron aikin hajji zamanin jahiliya annabi idan ya je ce jama'a za ku bani amana za ku ban amana na gaya muku da'awar Allah sai a ce a ba ma bukata duk taron nan kabila sai ya bi kabila saba'in ba kabilar da ta karba annabi sai mutanen madina kazarajawa da bani ausawa suka haɗa kai shugabansu sa'ad ibn ma'azu sa'ad ibn ubada suka ce ya rasulullahi duk abin da zai faru a duniya ya faru za mu baka amana gaya mana sakon Allah wayannan ne yasa annabi ya kaura madina mu ne su ne kadai suka yi mitin na boye da annabi annabi ya ce to da'awar Allah la ilaha illallah lokacin kuma da yake wannan da'awar wanda yake bayansa daga abu daga abu lahabin sai abu jahil idan ya biya zai gaya mutane da'awar sai abu lahabin ya tilla masa kasa ya tilla masa kasa ya ce kar ku saurare ya ce wannan din waye ne sai ya ce dan uwan ubansa ne mahaifin babansa ne kanin babansa ne wan babansa ne wannan abin tunda mutum wan babansa ma yana tilla masa kasa ai ba yadda za a yi mu saurara wannan din kuma wanda yake tilla masa kasan waya ce shine abu da haka mun mai faɗa addini a maka abu jahil ne to wannan ya sa mutanen nan guda biyu su ya sa annabi ba wanda ya karbi da'awarsa sai mutanen madina ran da zai karbi da'awar a duba albidaya wannan ya aka yi kashe-kashe sadu bin ubada aka kama aka ɗaure shi za a kai yayi a madina akwai bakon nan ya tayi zuwa fata wuce sadu dan ubada yana karɓarsa sai ce a bani belinsa ni ma a can madina yana taimaka min ana ka bada belin sa'adu bin ma'azu da sa'adu bin uba da aka karɓi belinsa sannan cikin dare suka gudu aka je aka sake kwamba suna yada da'awar annabi suna yadawa shekara da ya dawo suka zo gurin annabi suka yi mitin a ɓoye suka ce to duk madina ba gidan da ba a jin sunanka kowane gida mun sa masa la ilaha illallahu muhammadur rasulullah annabi ya ce to kar da ya yi kokari a dan yi hakuri sai shekaran gaba shekara na gaba ya zo suka karɓi da'awa da gaske suka ce mun riga mun karɓi da'awa aka annabi ya naɗa musu shugaba su goma ya biyu nuka ba'u nuka ba'u na annabi ba sa ko ina suna madina annabi ya ce to ya me matsayin ku suka ce mun yadda mu rasa ranmu a kanka mun ya rasa mu rasa matanmu mu rasa dukiyanmu mu rasa komai da komai a kanka annabi ya fara yada da'awa maka sai kunci zama maka ya gagara ya karanta suka zo suka ce ya rasulullahi wannan lamari in ba zai yi ba a je garin mu mana yada da a wannan garin nan fa yaro karimi ma sunan ka yake kamawa to Allah ya wa annabi izini ne yayi kaura sai na ukar ya tanadi raƙuma guda biyu annabi ya ce a raƙuman nan ba sai na saya ya ce dama ya ce a ba zai yi ba wannan fitar da zamu yi ta Allah ce saboda haka ka sayar min raƙuman na biya to wannan din hikima a cikin nan